miji yana neman nisfi shakikai na neman susa ne yanzu an raba dukiya shida aka ce a fara sallamar miji a bashi nisfi uku abinda ya rage uku ne bai kai sulsanin shida ba in kuma su shakikai aka ce a fara sallama a ba su sulsanin su hudu abinda ya rage biyu ne bai kai nisfin shida ba shine sai da na umar yarsa ya zai da wannan ya haɗu yana shawara sai sayyidina abbas amma manzo sallallahu alaihi wasallam yace da shi a to yanzu da shi mamacin mutuwa ya ana bin sa dinari bakwai amma kuma ya zama dinari shida ya bari ya za ka ya za ka raba sai sayyidina umar yace sai in kasa shidan gida bakwai sai in kasa shidan nan da ya bari gida bakwai in ya so wannan in bashi kashi mai kowanne in bashi kashi daidai wanda yake da kashi uku in bashi kashi uku a ciki wato mai bin dinari uku in bashi kashi uku a ciki mai bin dinari hudu in bashi kashi hudu a ciki eh sai da na abai to ai nan ma haka zaka yi ai nan ma haka zaka yi a huta sai ya zamo gaba daya an samu ijma'in sahabbai sai mutum daya a cikin su shine sayyidina Abdullah ibn Abbas shi yace sam sam ba aulu ba aulu yace a irin nan abin da yake akwai sai a duba a ga waye ya fi karfi a gada sai a fara sallamarsa gaba daya wanda yake karfinsa bai kai ba to shi sai ya haƙura da abin da ya samu tunda ta yi ma a ce ya rasa tunda ya ci sa'a ma bai rasa ba ba sai ya haƙura ba shi yasa a wajensa ya ce kama anan aka raba dukiyar uku an aka raba dukiyar shida aka ba miji uku to su shagigai sai a ba su ukun a je ku je ku haƙura tunda ma Allah ya Allah ne za ku yi gada idan da a ce shi mamacin yana da ɗa namiji ai gaba ɗaya ma ba za ku yi gadon ba ko yana da ɗan ɗa ai ba za ku yi gado ba amma shi miji kaga ba wanda ya isa ya kore shi shi yasa shi Abdullahi Abbasin ya ce to ai haka za a shine malamai suke cewa kuma to ya zai yi idan da aka mas'ala min bariya ce wanda gaba ɗaya ba wanda zai kora a ciki ba wanda yake faduwa shine inda mutum ya mutu ya bar uwarsa ya bar ubansa ya bar 'ya'yansa biyu mata ya bar matarsa kuma to a nan wacce ce za a kora wanne ne za a kora ba wanda ba waye kuma za a ce za a rage wa ba wanda zai karba a kore shi balle har a ce ai in an rage masa ma an ba shi a ce to ai sa a ma kai kace mace ba wanda ya sai kore ta daga gado ya'ya mata ba wanda ya sai kore su daga gado iyaye uwa ko uba ba wanda ya sai kore su daga gado yanda can shawab ladan fado yake faɗa alfiyatul usuli wa hujjatun ijma'u sabin illa wahidahum kal bahari yani fil aula to yauwa sai zama aka sauta bakwai sai a ba mijin uku su kuma shakikan a ba su hudu sai aka sauta bakwai a maimakon aka sauta shida shine ita shidan an mata aulu da daya ta koma bakwai to بسم الله الرحمن الرحيم wato wadda take binta su ne asalar da shi ne wajen tashin kwato fatablugo sittata a sittatu shida matsalar da yake aka fara raba ta shida saboda zamowar matsalan akwai sudusi a cikinta ko akwai sulusani da sulusi da sudusi ko akwai sulusani da nisfi wadda daidai za a fara rabawa ne daga shida to ita matsalar da aka aka ce a fara raba ta daga shida an mata aulu ta kai bakwai ta kai takwas ta kai tara kai har ta kai goma iyaka aulin da ake mata kenan an mata aulu ta kai bakwai ina misali kamar da a ce mace ce ta mutu ta bar mijinta da 'yan uwanta shakikai bi mata ko li'abbai bi mata a sannan miji yana neman nisfi gidan biyu tunda ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba yadda yan uwa suna neman sulusani yan uwa mata wanda ba li'abbai ba li'ummai ba suna neman sursani gidan uku tsakanin biyu da uku ta bayu ne za a ɗau biyu a bigi uku bajon shida kenan don an raba shida za a ba miji nisfi uku yan uwa suna neman sursani sursanin shida hudu ne sai a yi musu aulu ɗaya a ba su wato ya zamo bakwai kenan shi yasa bakwai kenan za a raba a ba shi miji uku a ba yan uwa hudu haka nan ma idan matsalan mace ce ta mutu ta bar mijinta ta bar yar uwarta shakikiya guda daya ta bar yar uwarta li'abiya ma daya to shi ma dai daga shida ne amma za a yi mata aure ta kai bakwai saboda miji yana da uku shakikiya yana da uku li'abiya yana da daya haka nan ma idan ga mijin ga shakikiya ga al'ummi namiji ko ga al'ummiya mace duk dai zai kai bakwai ne ko kuma ya zamo ga shi mijin ga miji wato ga ya shakikiya ga li'abiya ga kuma li'ummiya to shi ma dai bakwai za a kasa shi miji da uku li'abiya da uku li'ummiya ko da ɗaya mace ce ta mutu ta bar mijinta da yar uwarta wadda take uwa uba ɗaya kawai suka hada da kuma ɗaya wadda ita ko uwa ɗaya kawai suka hada to dai za a kasa bakwai ne asali daga shida ne za a yi aure da ɗaya sai ta kai bakwai to daga nan kuma za a yi aure ana yi mata aure ta kai takwas ina misali ita inda ake aunin ta kai takwas akwai surorin da dama kamar misali mace ta mutu ta bar mijinta ta bar shakikiyarta ta bar kuma uwarta to a sannan za a yi aulu da biyu ita wannan ita ake kira bubahala surar mubahala ko matsalar mubahala saboda ta ce ta auku zamanin sahabbai za mu na abdullahi abbasin ya ce ai duk wanda yake sai an yi aulu in ya so mu zo mu mubahala ni da shi ni na tabbatar ba magana aulu ai Allah bai kawo aulu a Qur'ani ba Allah bai kawo magana ai aulu a Qur'ani ba sauran sabai ko suka ce aulu za za shi yasa shi sayyidina Allah anan am sayyidina Abdullah Abbas anan an ruwaito zantuka biyu daga gare shi a daya kaulin yace in an an raba dukiya shida aka ba miji uku aka ba uwa biyu sauran ɗayan sai a ce da yar uwa to sai ki haƙura da wannan yau ma sa'a kika ci kika samu wannan dan ta yi a ce a biya ce ma ki faɗi daga gada inda ka samu ɗayan shi kenan ɗayan ruwa kuma daga gare shi shine in an ba miji uku ragowar uku sai a raba daidai wa daida tsakanin uwa da kuma ita yar uwa shakikiya am ita yar uwa shakikiya haka ma kuma illa abiya ce haka abin zai zamo haka ne yana daga inda ake wa ita shida aulu ta kai takwas inda matsalan mace ta mutu ta bar mijinta ta bar yar uwarta shakikiya ta bar yan uwanta lu'ummai biyu to shi ma wato asali daga shida ne za a ba miji nisfi uku a ba yar uwa shakikiya nisfi uku dukiya ta kare ga al'ummai masu neman sulusi sulusin shida kuwa biyu ne shi yasa sai a yi musu auli da biyu ya zama sai a yi musu aulu da biyu kenan matsalar ta kai takwas kenan to hakanan idan ya zamo aka mutu mace ta mutu ta bar mijinta ta bar yar uwarta shakikiya guda daya ta bar yar uwarta li'abbiya guda daya ta bar yar uwarta lu'ummiya guda daya to shi ma anan dai asali daga shida ne saboda miji yana neman nisfi gidan biyu a shakikiya na neman nisfi ita ma dai gidan biyu mafita nisfi biyu ne yar uwa li'abiya tana neman sudusi mafitar sudusi shida wato daga gidan shida hakanan yar uwa lu'ummiya ko lu'ummi namiji guda daya shi ma dai suna yana neman sudusi ne shi ma dai daga shida shi yasa biyu da biyu sun yi kama sai a isu da daya biyu ce ta dahuli a shida shida da shida sun yi tamasuli sai a isa da daya shi yasa za a raba shida a ba miji nisfi uku a ba a shaƙiƙiya nisfi uku dukiya ta ƙare ga yar uwa li'abbiya mai neman sudusi sudusin shida kuwa ɗaya ne sai a yi mata aulin ɗaya ga kuma yar uwa lu'ummiya ita ma dai ko lu'ummi namiji shi ma sudusi da yake nema shi ma sai a yi masa aulin ɗaya shi yasa matsala ta kai takwas kenan ko sai zama matsalar ta kai takwas kenan to yanzu misali kamar da ake cewa a tsarin ilimin rabon gado a iya shigar da koyar da lissafi a makarantu a misali kamar inda aka ce macen ta mutu ta bar mijinta da 'yar uwarta shakikiya guda ɗaya da 'yan uwanta lu'ummai biyu wanda aka ce za a yi auli ne har ya kai takwas ko to a kaddara cewa ita mai mutuwan nan ta mutu ta bar kuɗi dubu ɗari biyar ta bar kuma fili shi kenan abin da ta bari sai miji ya ce barato shi ya ɗauki filin a maimakon nasa raba in ya so sauran wannan dubu ɗari biyar a raba tsakanin yar uwa shakikiya da kuma su yan uwan nan lu'ummai a nasu raba wanda ta yi zamo filin bai kai ma haka ba amma dai za a ce yanzu kimarsa ismiya alƙaimatul ismiya ta filin za a ɗauka matsalan kamar uku ne a cikin takwas a kima ismiya nominal balu ba wai ta hakika ba ba kima hakikiya ba actual balu ba wadda yake ta to yanzu kamar wannan misali a iya suranta shi a mu'adala basida za a iya suranta shi a mu'adala basida wadda yake wato ta kunshi kasaru saboda yanzu za a ce to ana so ana so ka fidda nawa ne kenan kudin da aka yi aka bayar ga shi filin ana so ka fitar da kudin da aka bayar ga filin hakan za a ce ita matar dai abinda yake hakika ta mutu ta bar dubu ɗari biyar ko da kuma wannan fili sa filin masalan mu kira shi sa in kama da larabci ne ko kuma kama da turanci ana kira irin wannan wato wanda yake abinda ba a sani ba akan bashi wani adadi galibi kamar x aka fi sawa ko za a ce ta bar ɗari biyar tare da x to kuma shi rabon mijin a hakika kaga uku ne bisa takwas uku ne bisa takwas shi yasa yanzu uku bisa takwas na wannan ɗari biyar tare da x ya yi daidai da shi kansa x ɗin to daga nan idan yadda ake bi a yi ta halilin irin wannan kaga za a ɗau takwas ɗin ne a bigi waccan x ɗin ko ta can sai zamo shi wannan nan muna da uku za a sa wato kausi ga biyar ga kuma x din za a sa tsakanin kausi can kuma sai a sa takwas sau ita x din to da haka za a yi solving za a yi tahalilin ta ko za a fidda ainihin yadda kimar take ko to shi yasa da irin wannan yadda ake faɗa in aka samu masu himma sai su iya sawa ya zamo ya shiga yadda za a ringa koyar da yara su san irin wannan mu'adala basida yadda ake fidda ita ko ake ta halilinta kuma ya zamo sun san addini sun koyi abu biyu kenan wakaci daya sun san yadda za su yi ta halilin wannan mu'adala basida Uh, wato simple equation sun san kuma yadda za su iya raba gada sai ya zama an cimma manufar guda biyu kama anan ya zama nawa ce kima kenan anya kaga can muna da uku za a bigi dubu ɗari biyar ko eh, kuma za a bigi x da dubu ɗari biyar sau uku miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ga kuma x sau uku ko to can kuma za a sa takwas a bigi x kaga abin da yake akwai to nan za a ɗebe x ɗin guda uku can ma a ɗebe x uku ko ya zamo nan ya dawo dubu da ɗari biyar kawai can kuma ya koma nawa kenan a can ma ya koma a can ya koma nawa a takwas x takwas an ɗebe x uku ba saura x biyar ba yau shi yasa za a raba dubu da ɗari biyar ɗin waccan da biyar wannan ma a raba da biyar kaga yadda ka faɗa ɗin zai ba da ɗari uku zai zamo ɗari uku dubu ɗari uku kenan kimar da shi mijin ya yadda ya karɓi filin ya karɓi filin a matsayin yana kimar dubu ɗari uku ne ya zamo ita matar kamar ta mutu ta bar dubu ɗari takwas ne wanda a dubu ɗari takwas ɗin da miji zai samu dubu ɗari uku shakikiya ma za ta samu dubu ɗari uku lu'umman kuma za su samu dubu ɗari biyu wanda ta yi dai ko filin bai kai haka ba ko ya fi haka ma amma dai tun da shari'a ta yadda in su tsakanin su sun yadda haka din ba komi in filin nan bai fi dubu ɗari ba amma shi mijin ya ce shi yana da bukatar sa ya yadda ya karba a maimakon kudin abin da yake da shi wanda ya kai wajen dubu ɗari uku ya ce ya yadda ya karba shi kenan shari'a ta yadda amma ya fa haka kuma su sauran suka ce sun yadda ya karba a wannan a kima su rage masa to shari'a ta yadda da yaro wannan shari'a ta yadda da shi to a sura to kuma ita shida dai ane mata aulu ta kai tara ana yi wa shida aulu ta kai tara ina misali kamar aka mutu aka bar miji aka mutu aka bar miji aka bar yar uwa shakikiya guda ɗaya aka bar lu'ummai biyu aka bar kuma li'addiya ko kuma a maimakon li'addiyar an bar uwa ne ko ko lu'umman a maimakon guda biyu lu'ummiyar guda ɗaya ce ga kuma li'addiya ga uwa to duk dai anan shida za ta kai tara saboda matsalan ga miji ga shakikiya ga li'abiya ga lu'ummiya ga uwa za a fara rabawa shida miji yana neman nisfi za a ba shi uku shine nisfin shida ko shakikiya yana neman nisfi za a bata uku shine nisfin shida ga ita uwa tana neman sudusi sudusin shida nawa ne daya za a yi mata aulin daya ga li'abbiya tana neman sudusi sudusin shida nawa ne daya za a yi mata aulin daya ga ita ma lu'ummiya tana neman sudusi za a yi mata aulin daya shi yasa ta kai tara kenan shi yasa ta kai tara kenan shi yasa surorin da dama inda yake za ta yiwu a ce ita shida a yi mata aure ta kai tara irin sanin wannan kuma shine a lissafi musamman a yanzu ake kira almajalul ihtimali almajalul ihtimali wato wajen yiwuwar yiwuwar abu ya yiwuwar abu wanda yana cikin bangarorin lissafi a yanzu ko probability space probability space daman yanzu lissafi ana cewa yana bincike akan abu biyu ne da abin da ya shafi wato majali shine space da kuma abin da ya shafi namba wanda kuma kowanne a ciki ya kasu biyu shi na fi majali iri biyu ne akwai probability space wato majalul ihtimali akwai kuma majalul ittijahi vector space vector space to shi ne bangaren biyu to kamar wannan ana kiransa majalul ihtimali ko akwai tsurori da yawa wanda za a iya cewa ita shida matsalar gado da aka fara rabawa shida a yi mata aulu ta kai hattara to sannan kuma tana kaiwa goma dai ane wata an shida aulu ta kai goma ina misali kamar aka mutu aka bar Uh, miji mace ce ta mutu ta bar mijinta ta bar yar uwarta shakikiya ta bar yan uwanta lu'ummai biyu ta bar yar uwarta li'abiya guda daya ta bar kuma uwarta to a za a ce miji yana neman nisfi gidan biyu shakikiya na neman nisfi gidan biyu lu'ummai biyu suna neman sulusi gidan uku lu'ummi wato li'abbiya tana neman sudusi gidan shida uwa ma na neman sudusi gidan shida to bi da bi sun yi tamasuli za a isu da da bi ta ta dahuli a shida uku ma ta ta dahuli a shida shida da shida kuma sun yi tamasuli za a wadatu da daya shi yasa za a fara raba dukiya shida ne a ba shaƙiƙiya nisfi uku a ba miji nisfi uku dukiya ta ƙare ga al'ummai masu neman sulusi sulusin shida biyu ne za a yi musu aulun biyu ga li'abbiya mai neman sulusi sulusin shida ɗaya ne za a yi mata aulun ɗaya ga uwa ma ita ma tana neman sulusi sulusin shida ɗaya ne za a yi mata aulin ɗaya kaga nan kenan shida sai ta kai goma a daga shida sai an kai goma yasa za a raba goma ne miji da uku shakikiya da uku lu'ummai da biyu uwa da ɗaya li'abbiya da ɗaya bayan wannan a wata sura ne akwai surar da ita shida za ta iya kaiwa goma matsalar da aka fara raba ta da shida akwai inda yake banda wannan za a ce ta kai goma shi ne haka yana neman nisfi gidan biyu tana neman to ga faɗi gaban don muje to shagigiya ma na neman nisfi gidan biyu eh eh to sai kuma ga uwa ita masu da sai wanne ai shi aka faɗa yanzu ko ai shi ne wanda aka kawo misali shi ne wanda aka kawo misalin ko amma da ya akwai gurare da yawa yanzu misali sa ta mutu ta bar mijinta ta bar 'yan uwanta shaƙiƙai biyu mata ta ba lu'ummai biyu ta bar uwa to anan ma ba haka dai za ta kai ba ga shakikai biyu mata suna neman sulsani yau shi yasa za a ba su hudu ne a shida ga miji yana neman nisbi za a ba shi nisbi uku ne ga kuma lu'ummai suna neman sulusi sulusin shida biyu ne za a yi musu aulun biyu ga uwa kuma tana neman sulusi za a yi musu aulu a kamar nan kaga dole sai a tashi la'abbiya tun da la'abbiya in an samu shakikai biyu mata ba magana ta gado sai dai in tana da dan uwa namiji kuma anan ko tana da dan uwa namijin ba abin da za ta gada saboda dukiya ta kare tunda za su gado ne da asirci a sharaɗin gado da asirci ko sai wani abu ya saura a dukiya to bayan wannan fa akwai wani wajen kasu su shakikan ka iya musanya su da lu'abbai biyu mata in lu'abbai biyu mata ne shi ma dai haka matsalar take da shakikai biyu mata da lu'abbai biyu mata din nan hukuncin su da duk daman suna cikin masu gadon sulsani haba da baza to akwai wani wajen mako akwai da ita tana ita shida an fi mata aure da yawa ana mata aure ta kai bakwai ana mata aure ta kai takwas ana mata aure ta kai tara ana mata aure ta kai goma amma iyaka auren kenan wato ana mata aure da kwatankwacin sulsaninta to shine hudu to shine a sura wadda take sananniya wadda yake ta yi shuhura sura ce sananniya wadda take ta yi shura akan kira ta garra'u ita ma ne mata lakabi da garra'u wato shine inda aka bar ya shi mijin da wato shakikiya da lu'ummai biyu da kuma li'abiya da uwa ana mata lakabi da garra'u to to ya isa uba to wannan matsalar ita daga sha biyu ne abinda ya aka ce daga sha biyu ne don shi miji a nan tunda akwai ɗa yana neman rubi'i ne rubi'i ko mafitar rubi'i hudu uwa na neman sudusi mafitar sudusi shida uba ma yana neman sudusi a mafitar sudusi shida shi yasa da shida da shida sun yi tamasuli sai hudu da shida tawafiki da nisfi za a dau nisfin ɗaya a buga cikin cikakken ɗaya wato ko bobiyun ko jadabiyu ko biyu sau shida sha biyu ko uku sau hudu sha biyu to za a raba dukiya dai sha biyu ne a ba miji uku rubi'i a ba uwa biyu sudusi a ba uba biyu sudusi ya zama an fidda bakwai kenan a cikin sha biyu saura biyar wannan biyar din shine raban dan shi dan zai gaji wannan guda biyar din ne shi yasa wato daga sha biyu ne kuma iyaka kenan daman duk matsala ma da yake akwai asibi ba maganar a aulu ba magana aulu ana yin aulu ne a matsalar da yake dukkanin ta ma'abuta farilla ne amma akwai asibi shi to ai daman ba magana aulu ba magana aulu shi yasa daga sha biyu ne za a raba miji da uku uwa da biyu uba da biyu shi kuma dan da biyar to kuma ko menene dai haka za a raba a basu yanda aka faɗa alhamdulillah rahim
وتلحق التي تليها بالأثر أو الإفراد إلى سبع عشر التي تليها بالأثر في الأول wadda take bin shida a gurbi a gurbin shidan wato wadda aka faɗa bayan shida ita ce sha biyu tana ruska dangane da aulu takan kai idan aka yi aulu إفرادا amma fa ita aulin da ake mata mara ne ba a mata cika wato ba a yi mata aure da biyu ko da hudu sai dai da ɗaya ko da uku ko da biyar an yi mata aure da ɗaya ta kai sha uku an yi mata aure da uku ta kai sha biyar an yi mata aure da biyar ta kai sha biyar na misali kamar mutum ya mutu ya bar matarsa tana neman rubi'i gidan hudu ya bar 'yan uwansa shakikai suna neman sulsani gidan uku ya bar kuma 'yar uwarsa lu'ummiya guda ɗaya tana neman sudusi gidan shida to yanzu uku ta ta dahule a cikin shida sai hudu da shida kenan mafitar rubi'i da kuma mafitar sudusi wato sai tsakaninsu tawafiki ne da nisfi sai a ɗau nisfin ɗaya a bigi ɗaya ko bau biyun ko jad biyun ko bibi sau shida sha biyu kenan ko uku uku sau hudu sha biyu dai kenan to za a raba sha biyu a ba mace rubi'i uku rubi'in sha biyu uku ne za a bata uku za a ba yan uwa shakikai sulsani sulsani sha biyu takwas ne saura daya ga lu'ummiya mai neman sudusi sudusin sha biyu kuwa biyu ne to sai a yi mata aulin daya a hada mata da wannan ya zamo ya kai goma sha uku kenan sha biyun ta kai sha uku kenan za ta kai sha uku a wannan yanzu kama a wannan matsalar da ce ita yar wannan lu'ummiya wanda ita tana takama da ita da wanda ya mutu wasu ɗaya shi yasa magani take kamar ai ta so ta fi kowa kusaci da shi tun da ciki ɗaya suka fito sun fito ciki ɗaya ne to a ce shi mamacin yana da wasu sa misali kamar kaya ne na ado irin na mata kamar sarka ce ta zinari to kuma ya mutu bayan sarkan nan ta zinari bayan sarkan nan ta zinari ya bar kuma dukiya wadda yake ta kai matsalan miliyan biyu da dubu ɗari hudu sai ita wannan yar uwa ta ce to ita a maimakon nata rabar a bata wannan sarkar ta zinari ya za a yi kaga kamar shi wannan shi ma dai a iya sanya shi ya zama mu'adala basida na a san nawa ne kenan kimar da ita ta karbi sarkar nan ta zinari a ita ta yadda ta karbi sarkar nan a nawa ne za a za a iya ganowa da haka to kuma an mata aulo ta kai sha biyar ina misali kamar a nan ɗin ka ƙara cewa 'yan uwan lu'ummai guda biyu ne suna neman sulusi gidan uku ga shaƙiƙai suna neman sulusani gidan uku ga mace tana neman rubi'i gidan hudu a nan da uku da uku sun yi tamasuli za a isu da ɗaya sai uku da hudu ta bayu ne za a ɗau ɗaya a bigi ɗaya wato jadbiyun sha biyu kenan don an raba sha biyu aka ba mace rubi'i hudu aka ba shakikai sulsani takwas saura daya ga al'ummai masu neman sulusi sulusin sha biyu ko hudu ne shi yasa sai a musu aulun uku ya zamo da wannan ɗayan hudu kenan shi yasa ta kai sha biyar ta iya sawa kuma ya zama wato da uwa ne da kuma al'ummin daya shi din ma dai haka ne ko ana mata aulu kuma ta kai sha bakwai shine kamar anan din inda yake mutum ya mutu ya bar matarsa da 'yan uwansa shakikai mata guda biyu da 'yan uwansa lu'ummai guda biyu da kuma mahaifiyarsa ko da kakarsa to shi a mahaifiya ko kaka tana neman sudusi gidan shida ne shi yasa shi ma dai daga sha biyu za a fara rabawa za a ba shakikai mata sulsani a takwas za a ba mace rubi'i uku za su lu'ummai ya rage guda daya za a yi musu aunin uku a hada da daya ta zama sha biyar ga uwa mai neman sudusi sudusin sha biyu biyu ne za a yi mata aunin biyu shi yasa ya kai sha bakwai kenan matsalar ta kai sha bakwai ko kuma matsalar da ake wa lakabi da dinariya sugura ko kuma ummul aramili ummul aramili ita ce mutum ne ya mutu ya bar matansa na aure guda uku suna neman rubi'i gidan hudu ya bar 'yan uwansa shakikai mata su takwas suna neman sulsani gidan uku ya bar kuma 'yan uwansa lu'ummai mata guda hudu su kuma suna neman sulusi gidan uku ya bar kakanninsa mata guda biyu da uwar uwarsa da uwar ubansa su kuma suna neman sulusi gidan shida a shi yasa ake ce mata ummul aramili saboda duk wanda aka bari a ciki mata ne matan aure wato guda uku yan uwa shakikai mata su takwas yan uwa lu'ummai mata su hudu kakanni mata guda biyu wanda za a ce shakikai suna neman sulsani gidan uku lu'ummai suna neman sulusi su ma dai gidan uku mace na neman rubi'i gidan hudu a mata suna neman rubi'i gidan hudu wa kakanni suna neman sulusi gidan shida to uku da uku sun yi ta masuli za a isu da daya uku kuma ta yi ta dahuli a shida ya rage tsakanin hudu da shida tawafuki da nisfi za a dau nisfin da a bigi daya ko bobiyun ko jadibiyun shi yasa sha biyu za ta kai za a ba mata su shaƙiƙai mata takwas a cikin sha biyu su lissani kenan za a ba lu'ummai hudu a cikin sha biyu a sulusi kenan dukiya ta kare ga mata masu neman rubi'i rubi'in sha biyu uku ne sai a yi musu aunin uku a basu ga kakanni masu neman sulusi su kuma sulusin sha biyu biyu ne sai a yi musu aunin biyu ya zamo kenan sai ta kai sha bakwai kuma ya zamo yanda aka raba kenan kowace ɗaya za ta samu kowace su matan aure ɗaya za su samu a ciki a cikin sha bakwan nan su kuma shakikai ɗaya za su samu a cikin sha bakwan nan su ma al'ummai ɗaya za su samu a sha bakwan su ma kakanni kowace ɗaya za ta ɗauka shi yasa aka ce wato kamar ta fi kowace matsala ta gado adalci saboda ba wanda ya fi wani ba wanda ya fi wani tsakanin shakikan da lo'o umman da matan auren da kakannin duk an tashi daidai kuma shine ake cewa shi kuma asali ma matsalar shi kansa daman wanda ya mutu ya bar dinari goma sha bakwai ne shi yasa sai aka ce da kowace to dau ɗaya ki tafi eh dau ɗaya ki tafi an gama rabo kenan shine wani a jiki yake waka ake cewa alamta alama an tabi ari misra bi kasmi fariratin fil muslimina bi sab'in summa ashirin min inasin fa hartu bihinna indal faririna faƙar kusimal wirasatu kasma hakkin sawa'un inda kulli sa'ilina alamta alama anta bi ari misra ashe baka sani ba gashi kana garin ilimi kana ƙasa ta ilimi amma a ce baka san bi kasmi fariratin yanda ake bi a raba wani mas'ala ta ga wata mas'ala ta gado ba fil muslimina a cikin musulmi bi sab'in summa ashirin min inasin ita matsalan nan mata ne guda bakwai da kuma mata guda goma mata goma sha bakwai aka mutu aka bari a ciki gaba ɗaya magadan mata ne fahartu bihinna na yi alfahari da sanin yadda za a raba gado gare su inda alfaririna a wajen malaman gado ya sa fakar ku sima lura sa tu kasu kai gadon nan an raba shi rabo na gaskiya sawa'u inda kullum sa'ilina daidai wa daida wurin duk wani mai tambaya duk wani mai tambaya ya tambaya za a faɗa masa kowace ɗaya aka bata rabo yau aka yi na adalci ba wanda aka rage to wannan tana cikin matsaloli mulakabai to a jiya ma a karatun jiya akwai wata matsalar mulakaba da na manta ban kawo ta ba ga cikin inda ake yin aulu da ita shida wato ta kai tara shine eh, wato inda mace ce wato ta mutu ta bar mijinta wato ta, ta mutu ta bar mijinta